وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to akwai abubuwa da dama wanda za mu so mu yi amma dai karancin lokaci ya sa ba komai za mu iya yi ba a ƙarshen magana za mu yi ziyara da addu'a a bara mun karanta ziyara mai tsawon gaske ziyarar ranar gadir tana da tsawo amma tana kunshe da abubuwa masu yawan gaske wanda mun karanta sar ne inda abin a karanta ne har wala dan bayanin hudu ban ita ma ta kunshi abubuwa da damun gaske na darajojin amirar mumini da ma waƙen gadir to amma gurguje magana na ɗauko ɗazun ina jin zambanta na cewa ainihin ama suna ba mu aiki sosai don wa'insu abubuwan maimakon mu yi abin mu gaba gaɗi muna gudun kuma kar ya zamana wani ya ji ya yi wa'insu maganganu saboda haka muke tausayinsa ya sa sai muna ƙoƙarin shi mu gamsar da shi ko da ke ba lalai ne ya gamsu ba amma za mu iya fita haƙƙinsa ta yadda gobe kiyama zai zama mun fita ba mu fitine shi ba ba mu kuma ɓoye masa gaskiya ba abin da aka haɗu a kai shine wannan yini wannan rana ranar 18 ga watan zirhijja ɗauko ruwa a kan guri mai kankara yana nan yanzu ya fara daukewa mai da wannan sai ka ɗauko ɗin abin da aka haɗu a kai shine ranar 18 ga watan zilhijja shekara goma bayan hijira a yayin dawon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi daga hajjin bankwana kwana uku ya da zango a wurin da ake kira gadir hum wani tare da mahajjata da suka kai kimanin dubu ɗari da ashirin a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa ya doguwar hudu ba a inda ya ayyana Ali bin Abi Talib da limami goma sha ɗaya a matsayin shugabannin mutane ya zuwa ranar alkiyama kuma ya karɓi mubayan duk waɗanda suke nan wannan shine idin iyalan muhammadu sallallahu alaihi wa idin da ya fi kowanne girma ana ganin wannan idi a matsayin idin da ya fi kowanne a idodin iyalan muhammadu dole ne mu ce aka nan muka ce idin musulmi wani zai ce mana shi musulmi ne amma bai san idin ba ba da shi nake magana ba yanzu idin iyalan gidan muhammadu wanda ya fi kowanne shi ne wannan idi ɗin domin a wannan yini ne allah ta'ala ya saukar da umarni da ayyana da bayyana wacce cin amirar mu'mini na ali bin abi talib kuma bayan bayan bayan wasu cin ne allah ta'ala ya saukar da al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wanda yake nufin kenan a yau wato yau ranar 18 ga zilhijja hijira goma yau ne na cika muku addininku ma'ana da wilayan ali domin shi kawai ya rage komai an gangula muku sai to da walannan wilaya ne na cika muku addininku addini ya kammala kuma na cika muku ni'imata don na ga muku mafita har ya zuwa ranar alkiyama bayan ali sai hassan bayan hassan sai husaini bayan husaini sai 'ya'yan husaini limami bayan limami har guda tara na ƙarshen su imam mahdi limamai har ya zuwa ranar alkiyama saboda ka ni'ima ta cika kuma na yarje muku da musulunci wani musulunci musuluncin da ke da wulayan ali a matsayin addini wanda yake nufin addinin da babu walayan ali to ba shine musuluncin da allah ya yarje ba wannan yini mai albarka yini ne mai albarka a sama kamar yadda ya zama a- cewa yana da su- yana da sunan musamman a sama kamar yadda yake da suna a ƙasa kuma a wannan- a wannan yini allah yana sanya wuta gidan wuta ta z- au- au- akwai kuma in ce a wannan yini shigen wannan yini ne a wannan shigen wannan yini ne Allah ta'ala ya mar- ya mai da wutan na marudu bardan wa salaman ala ibrahim ranar 18 ga zulhijja ne kuma a wani ƙauli ma an ce a wannan rana ne ranar da aka karbi tuban adam alaihi salam kuma a wan- a rana mai kaman ta yau ne musa alaihi salam ya galaba a kan masu sihiri shi ma sha takwas ga watan zulhijja kuma a wannan rana mai kaman ta yau ne musa alaihi salam ya- ya ya kaddamar da haru a matsayin alami ga al'ummansa kuma a wannan rana ne ya ayyana yusha'u a matsayin magajinsa don harun alaihi salam ya riga musa rasuwa wato sai sai da harun ya rasu sannan musa ya rasu dama musa shi dama harun shi ne wan musa a- a she- a haihu- a she- shekarun haihuwa shi harun shi ne babba to shi ya riga rasuwa sannan kuma musa ya rasu to shi kuma musa sai ya ayyana yusha'u a matsayin shi ne magajinsa kuma wani abin mamaki shi ne musa yana da 'ya'ya na cikinsa amma sai ya zama ga- ga- gado- ga- wasiya sai ya je ga yusha'u wanda shi kuma ba daga ba ba ɗansa ne na cikinsa ba a haka allah ya ga dama kuma haka ya so don haka ne ma ainihin aka ce ainihin eh, akwai wanda ba su so ba daga cikin jama'an musa har ma aka ce wata matar musa ɗin ma ta, an- ta fi- ta fita daga ɗa'an yusha'u din har ma ta tattara runduna ta yaƙi yusha'u to a rana mai kamar ta wannan yau ne ainihin ainihin- ainihin musa alaihissalam ya na- ya- ya ayyana yusha'u a matsayin magajinsa yusha'u bin nun alaihissalam a matsayin wasiyarsa a cik- a shi- cikin wannan rana ne kuma isa alaihissalam ya ayyana shamuna safa a matsayin magajinsa ba zai ɓoye maka cewa ainihin eh, ibrahim ma alaihissalam rannan ne ya tsaye da isma'il Ismail annabin Allah ne shine magajin ah, Ibrahim kuma Ishaq bai ja da wannan ba ya s- Ishaq salam ya san cewa eh, Ismail salam gaba yake da shi duk da duk annabawa ne annabawa yadda zaka tara su a unguwa guda ga wannan faɗin Imam Khomeini ne a hi- cikin irin hikimarsa yace da za a yi unguwa guda a ce duk annabawa ne ba za a yi rigima ba yayin da annabawa suka tattaru a masjid al-aqsa sai manzo Allah ya zo wannan arwah ɗinsu yana zuwa kawai sai aka shiga sahu sai ya wuce ya sallah ba wani wanda yake tunanin shine aula da ya bada sallar inda zaka tara annabawa gaba ɗayan su waje ɗaya kowa ya san na gaba da shi kuma ba wanda ke hassada ga na gaba da shi wannan da abdin annabawa ne to saboda haka Is- eh, ishaq bai ma yayansa na gaba da shi a daraja Ismail eh, Hassana ba amma an sami 'ya'yan Ishaq 'ya'yan Yaqub Yaqub ma bai ja ba amma an sami wayansu daga cikin 'ya'yan Yaqub da suka zo suka ce su sai dai a ce su ne shugabanci a gidansu ne ba a gidan ba a gidan Ismail ba har ma in ya zama ya zama kaman zagi ne a ce ma mutum ba Ismail don haka ne ma suka jajjefi isa suka mani suka ci ba shawar da suka ba ba da shawaran a kashe shi ne saboda ya ce manzan nan na ƙarshe da ake jiran ya zo ɗan isma'il su suna sauraron ya zama ɗan dan yaqubu ne ba isra'il sai ce a lallai ko ka jirkita littafi amma littafi ya nuna cewa dan isma'il ne. Is- isma'il shine magajin ibrahim to kuma ranar rana ne shi na faɗin cewa shi isma'il annabi ne ba wani shi kuma harun annabi ne shi shi ma- yusha'u shi ma annabi ne to shi ma sam- sham'una safa annabi ne to rannan ne kuma suleiman alaihi salam shi kuma ya ayyana asif bin barkiya allazi indahu ilmun minal kitab wanda ya zo da eh, eh, al'arshin bilkisu kafin kiftawan ido wanda har a- ake so- a wanda a cikin nassin alkur'ani Allah ta'ala ya kira shi Asib bin Barkiya ba a faɗi sunansa ba wa qala allazi in indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk shi wan- wan- wan- wannan shine Asib dan Barkiya shine wasiyin Sulaiman shi ba annabi bane Eh, sai yana- yana da ilmin min alkitab to kuma da nasin alkur'ani akwai wa man indahu ilmul kitab shi asif an ce in- indahu ilmun minal kitab shi ko alladhi indahu ilmun minal kitab wane ne ali bin abi talib shi ba yana da ba yana da ilmin minal kitab ba ne yana da ilmul kitab ne a ci- a cikin wata ruwaya tasa ya ce ainihin littattafan da aka saukar daga sama ya faɗe su ya ce ko 170 da nawa ne kuma duk ya san su gaba ɗaya duk gaba ɗaya littattafan da Allah ya saukar daga sama duk ya sani to wanda aka saukar ma Adam da Shis da Ibrahim da duk annabawa duk ya san su alladhi indahu ilmul kitab to a rana mai kaman ta yau ne ma jirgin ruwan annabi nuhu ta yi daidai a kan judi ta sauka a judi to a a rana mai kaman ta yau ne ma manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi da ya is- da ya isa madina ya kulla yan uwantaka tsakanin mumini kowane sai ya nemi daidai da shi ya- ya bashi aboki daidai da abo- da abokinsa aka ce manzo Allah ya gama kullawa sai Ali ya ce to ni fa sai ya ce ake dan uwana ne tun daga nan ake ce ma Ali ahu rasulullah kuma da yake manzo Allah ya la'akari da kowa ya bashi aboki eh, eh, daidai da shi sai ya- ya hada Abubakar da Umar kowa ne da abokin gwa- gwaminsa waɗansu wa'ama su kan ta ƙoƙarin su- su- su ce wai ba haka ba ne amma yana cikin yana cikin littafin ku a dai yi karatu dai a yi karatu in kun ce ƙarya ne ku tambaye mu nuna muku inda aka rubuta a littafin ku ne haka ne a littafin su ne akwai kuma lalle a littafin su lalle manzo Allah ya- ya kulla yan uwantaka da Ali in sai suna cewa ai tsakanin ansar da muhajir ake ya za a yi tsakanin muhajir da muhajir to me yasa kuka rawaito cewa manzo Allah ya kulla yan uwantaka da da Ali ba duk muhajiri na bane to to ba ma ba ma uh, wa'annan annaba ibrahim uh, musa isa uh, suleiman da su ba kai duk annabawa ma a ranar 18 ga watan zilhijja ne suka auyana wasiyoyinsu to da yake gobe insha Allah za mu karanto mana eh, ainihin cikakken huduban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. insha Allah wadabin daga farko har ƙarshe da- eh, huduban gadir wanda yake a- a- a- a a sauran littattafai na ama ba a samun takammalalliya sai dai a ga wannan bangare nan a ga wancan bangaren can a ga wani bangaren can sai dai in za ka iya jejjonawa amma akwai mudarawoyi daban-daban mu da- inda aka same ta kammalalliyanta da ɗan saɓanin ruwaya daban-daban shi ma in ka raɗa a wani za ka wa'insu ruwaya akwai kammalalliya amma za ka ga wa'insu ɓangarori ka gan shi a wani gu ba shi a kammalalliya saboda ka kammalalliyan ma bai haɗa komi da komi ba insha Allah gobe insha Allah za mu karanto cikakken hudu ba to kuma a rana mai kamar ta yau a shekara ta 35 bayan hijira aka kashe usman bin affan kuma rannan ne suka yi ma amirul mu'mini na mubaya rannan aka yi ma amirul mu'mini na mubaya shi ma ya dace da 18 ga watan zilhijja akwai uh, abin nan huduban amirul mu'minin wanda aka fi sani da shek shakiya wadda take cikin nahajul balaga wadda ta yi bayanin yadda al'amura suka gudana kafin uh, al'amari ya zo ga amirul mu'mini zahira kenan. Uh, amma dai mu a wurinmu mubasharatan shi ali shine magajin annabi mubasharatan amma eh, ri- riƙe gwamnati ba shine halibcin annabi ba halibcin annabi addini ne da gwamnati ko ba gwamnati Yawa. su mutane su fi gane mai idan mutum yana da iko sai su ce shi ke da matsayi to iko daban halibci kuma daban domin bayan amirul mu'minin hassan dan ali shine magajinsa mubasharatan amma mulki ya, ya koma hannun ma'auya har ma wani lokaci aka ce suna madina ma- ma- ko kuma s- eh, ainihin sai suka bayan wannan yarjejeniyar sai suka lura cewa jama'a sun fi tururuwa ya zuwa wajen ya zuwa gidan hassan fiye da gidan ma'auya wanda yake shine sarki to sai suka ce masa ai takalma fa sun yawaita a kofar gidan hassan sai wasu suka ba shawaran a kira shi ne mu- ya ce suka ce mu kira shi ne mu zage shi mu zagi ubansa domin mu kaskanta shi to sai suka kira shi kowanne ya faɗa ya yi zaginsa wannan ya gabatar da nasa zagin wannan ya gabatar da duk suka gama kakaka kuma imam hassan ya an samu kowanne da abin da ya dace da shi wannan a mahallinsa magana mai tsawo to a cikin abin da ya ce da ya ko yake magana da mu'awiya ya ce kai mu'awiya kana tinƙaho ne da mulki shi ko mulki allah yana ba da wa- yana ba da shi ga wan- wanda yake so da wanda baya so ai fir'auna ya mallaki ya yi mulki shekara 200 amma kuma kaga ƙarshen inda ya ce gashi da annashin alkur'ani ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awraduhumun nar wa bi'sal wurdul mawrud Wa- wa- wa- zai gabaci mutane aka a wajen shiga wuta to kaga ya yi sarauta sarautan banu umayya duka duka shekara 84 ne amma sarautan fir'auna shekara 200 ya nunka nasu har ya dora ce to shi shi- da mulki kake tunkawa shi ko mulki ba- ya- Allah yana ba da shi ga kowa fajiran bayi na mulki ko da yake bayi na gargaru ma na yi Yau, amma amma addini fa sahihi annabci su wasu wa suke annabci kowa da kowa ne sai- sai wanda Allah ya zaba ya bashi annabi. to ran gine nan zabi haka kuma i- i- li- li- im- imamanci na ga- maga- magadan manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi guda goma sha biyu nan zababbun Allah ne tun ran gine ran zane Allah ya riga ya abinsa ba ba wani ke nada imami ba ba- ba ba wani ke nada imami ba shi imami mai tafiya ne yake miƙa shi ga imami na- na na gaba kamar yadda manzo Allah ya miƙa shi ga da- daga Ali ya ba shi ah, ainihin zobensa da sandansa da takobinsa da kuma password ya ba su wa'yansu passwords da is- ismullahi al'azam don yana cin abin da su sai wa- yayin da imami ya zo da su yake ba wasiyinsa Is- ismullahi al'azam wannan wanda ainihin idan wani ya ce shine magaji annabi sai mu ce ina alamin gadon naka ta ina ka gaji annabi ina ina kayan gado din ina i- ina takobin da aka baka ina zobe ina littafi don akwai wani littafi da imami yake ba imami cikin shi akwai bayanin komi da komi kuma akwai wanda yake gaya masa da baki ke rada masa shine sannan kuma da kimta cikin kimtan ido zai iya sab- transparent din ilmomin da shi aka sanar da shi ya zuwa ga imami na gaba cikin kimta ido sai ga duk ya san abin da Allah ya so ya sani to shi- shine manzo Allah ya ba Ali a lokacin wafatinsa shine kuma Ali ya ba Hassan shi Hassan ya ba Hussein shi Hussein ya ba ɗansa Ali Zainul Abidi haka za imami bayan imami har ya zuwa alƙa'im ajjalallahu farajahu wanda shine shine limami na karshe to a yake muna da ayyuka da yawa in aka raba wannan littattafan ban san wanne ne za mu yi ba Za- ba za mu iya eh, ziyarar gabir ba a raba mafati hudu domin ziya- ziya- ziyarar gadir zai bara mun karanta ziyarar gadir amma na ga da ɗan tsawo ziyarar gadir na da tsawo amma da amfani da ma'anoni da yawa ba- da ba za mu iya karantawa a lokaci guda mai fassara mai bayani ba saboda yawan abin da ke ciki a yaran gadir ban san ko minti talatin ya ishe mu karantawa ba in ya ishe mu da sai mu yi ko minti goma ko ashirin ban san ko minti nawa zai mana ba amma ban da aka ba da yaran gari da shine aula da ai in mutum ya duba bangaren ayyukan gadir in mutum ya duba nan shafi na o- o- o- ok ba irin na- na- nawa daban ne ina ne aka rubuta ala- ama da yawon gadir a ina ku nawa irin shi daban ne akwai ragon irin wannan ko da an gama raba mutane don wani lokaci nukan tambayi shafin wani son su gaya min wani shafi can daban yawa inda aka rubuta amal yawmul gadir ya fara ne daga 282 yawmul gadir 282 ne in mutum ya duba 283 a wannan iri ɗaya ne duk irin wannan ne to shi kenan 283 mutum zai ga yaji mai fatu ya jera ayyuka din ya ce al'awwal as-sawm athani al-ghusl athalis ziyaratu amirul mu'minin yace ya kamata mutum ya kokari ma ya halarci kabarin amirul mu'minin to yace an ruwaito ziyarori iri uku da ake a wannan rana farkonta akwai ziyaratu aminillah ita wata ba ta da tsawo ita ziyaratu aminillah wani lokacin muka ga lokaci ya kware ziyaratu aminillah muke yi ta- saboda ba ta da tsawo sannan kuma ana ziyartar amirin mu'minin a- a- a a kusa da nesa wato a kusa in kana wajen kabarinsa a nesa kuma kam- kamar yadda muke yanzu nan nesa da kabarin akwai kuma ziyaratul jami'a ana yi a wannan rana to kuma akwai ziyara asatin da ake ce mata ziyarar yawmul gadir tana nan tafi a babin ziyarori to a- a- a babin ziyarori wannan kun ga- sannan kuma a na hudu da ga wa'ansu da abubuwa na karanto mana je wa'annan abubuwan da ake yi ina fata mutane ba su sake ba sun yi ayyukan gadir din kamar wannan ta'awizozin da sai da ya kawo a ikbal da sallar da ake yi raka'a biyu a yi wata addu'a ga ta nan an kawo ta allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda wa hadaka la sharika lak sannan kuma akwai ah, wa- wa- wata sallah da akan yi gab- eh, ba- kafin zawal da nisbi sa'a rabin sa'a a karanta kulhuwa da da ayatul kursi da inna anzalallahu goma goma raka'a biyu bayan fatiha kuma yana da kyau a karanta doguwar addu'a rabbana inna na samina munadiyan tana cikin eh, ikbalul amal tana da tsawo addu'a sannan kuma har wala yau akwai wata addu'an da aka arra aka ruwaito Allahumma ni as'aluka bi haqqi Muhammadin nabiyika to ɗaya daga cikin addu'an nan ko duka biyu za mu karanta in mun tin card akwai greeting card online da yawa za ka kwafa iri iri wani masu hoton an ɗa- ɗaya da ɗaya ga hannu ɗaya da haske a fuskokinsu ga su nan iri iri sun zane masu ban sha'awa wa'insu ma suna suna ɗan flashin haka wani kuma yana playing ma kaman bidiyo duk duk ga su nan mutum ya duba online zai gansu in ka sa eid gadir greeting card kai clicking yanzu zai fito maka da su sar sai wanda ka zaba sai ka tura ma wani online e- email eh, ko text insha Allah ko kuma dai kai text da ma kai wannan alhamdulillah ladhi ja'ala na minal mutamassikin bi walayati amirul mu'minin wal aimati alaihi wasallam khalas wannan ya to taya mu juna murna sannan kuma ana son mutum ya karanta alham- alhamdulillah ladhi ja'ala kama dinihi wa tamammi ni'mati bi walayati amirul mu'minin alaihi salam ab- bi walayati ali ab- abili bin abi tabi alaihi salam sau 100 duk a wannan rana to shikenan wa'annan ayyuka kenan ziyarori yanzu guda uku ne in muka je babin ziyara za ka ga ziyarorin amirul mu'minin na mutlaƙai akwai wanda ziyarar da ta shahara da ana ce mata ziyarar ta aminillah ta fi ɗan zama 'yar ƙarama kila ita za mu karanta in muna jin ƙarfi sai mu karanta ziyarar ta yau gadir ziyarar ta aminillah ita ce ziyara ta takwas a cikin wannan wannan lit- a cikin jerin ziyarori na amirar mu'min ziyara ta takwas a nan a wannan littafin ɗaya- shafi 300 ba da wannan ne mafatihun ka baka duba duk mafatihun da kake da ziyara ta takwas ta amirar mu'mini a jababin ziyarori السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عبادي السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادي وعملت بكتابي واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواري وقبضك إليه باختياري وألزم عاداك أكل الحجة مع ما لك مع الحجج البالغة على جميع خلقي اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لصوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن بس مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك nan ya nuna sai mutum ya sa kuma kuncinsa a kabarin a ga- a- a kabarin amirul mu'minin Da in yana yi kusa kenan mu nan muna yi nesa ne to bari mu sa kuncin nama اللهم إن القلوب إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة وعلام القاصدين إليك واضحة وعفيدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صادعة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوتك ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإث والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك من- منجذرة من- منجزة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وواعد المزيد متواترة وواعد المستطمعين معدة ومناهل الظمأ ظماء لديك مطرعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحج محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنت منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أقوي akwai wani ƙarin addu'a a nan a wani littafin ziyara wanda shi sheik abbas al-kumi ya ƙara wa anta ilahi wa sayyidi wa maulaya ikfir li awliyaina wa kuffa anna a'da'ana wa shigalkum an adana wa azhir kalimata al-haqqi waj'alha al-ulya wa akhad kalimata al-batil waj'al sufla إنك على كل شيء قدير to insha Allah ziyarar yaumin ranar gadir yana 366 366 to kun ga yana da tsawo wai wai wai hagen shafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara shafi kamar tara to ai ya cika tsawo ko da da ɗan ban tsoro tun da dare zai yi kuma gashi ma duk kun gaji na san kuma mutum ya gaji sai ya shura cewa shi bai gaji ba ya gaji nan ko ya gaji shi kenan insha Allah in mutum ya koma gida sai ya yi in mutum ya koma gida abu akwai ziyarori uku da wannan wanda makaranta yar gajeruwa ziyarata aminullah da kuma akwai ziyaratar jami'a tana da tsawo sai kuma ziyartar yawon gadir tana da tsawo ziyartar yawon gadir tana da fa'idodi da an ka karanta za ka an ka kawo wasu abubuwa da dama na darajojin amirul mu'mini mutum inda inda inda iyayen ya je gida sai ya karanta insha Allah to yanzu insha Allah za mu yi addu'a ne saboda mun ga mun- wannan karatun da tsawo sai mu zo mu mu dawo addu'a addu'o'in ranar gadir wanda ake bayan kayi raka'a biyu kai sujada kai gode ma Allah sau ɗari sannan ka karanta wannan addu'an sannan ka sake a sujada ka sake yin godiya sau ɗari wannan yana da kowane lo- sa'a mutum ya yi a ranar gadir yana da kyau amma ya fi kyau daidai kafin ah, ka- kafin zawar da daidai lokacin da aka ayyana amirul mu'minin kafin zawa amma ba laifi kana iya ka yi ko da lokaci insha Allah amma za mu karanta addu'ar ne kawai insha Allah yana shafi 283 283 a wannan littafi mun dawo bayan ne ayyukan ranar gadir ba babin ziyara ba mun bar ziyara اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك وأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله يا من هو كل يوم في شأن كما كان من شأنك أن تفضلت علي بأن جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك ووفقتني لذلك في مبتدأ خلقي تفضلا منك وكرما وجودا وأن أنا yana nuna cewa wafaktani lidhalika fi mubtada'i khalqi wannan tun farkon halitta Allah ta'ala ya tara halitta kamar yadda muka makaranta cewa ainihin da ya ce alastu bi rabbikum wanda ya fara cewa bara shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma nabika nabika a daidai gwargwado masu cewa bala bala bala bala to sannan kuma aka ɗauki alkawari to wannan kenan wannan wannan ke sa har aka har aka yi ranar misak din gadir duk aka yarda cewa kuma za a turo wannan manzon kuma zai isar da sako za ku bi maka ce sannan kuma zai kulla alkawari ga wasiyinsa Ali bin Abi Talib za ku bi shi eh sannan kuma za ku bi ausiya bayan shi eh za ku bi ƙa'im eh kowa ne yana ta ceto wanda aka yi mawa baka ya ce eh to ya ce eh din wanda kuma ya ce eh eh yana to kuma ya ji ya dan faɗa da ƙyar yana cewa sai ya san yadda ya ce ba haka bane ya dai ce eh din kawai to shi kuma yanzu wannan karin ko ya zai sai kaci sam to sannan kuma sai Allah da karamcinsa ya jaddada thumma arbadatta al-fadla fadla wal juda juda wal karama karama rafatan minka wa rahma ila an jaddadta dhalika al-ahda li tajdidan ba'da tajdidika khalqi wa kuntu nasiyan mansiya nasiyan sahiran ghafila فأتممت نعمتك بأن ذكرتني ذلك ومننت به علي وهديتني له فليكن من شأنك يا إلهي وسيدي ومولاي أن تتم ذلك ولا تظلمني حتى تتوفاني على ذلك وأنت عني راض فإنك حق المنعمين أن تتم نعمتك علي wannan ga wannan kuma kaga an gode ma Allah saboda ya jaddada bayan an ɗauki alƙurin kuma sai tunatar da mu da muka zo nan duniya muna godiya ga Allah da ya sa muka tuna muka kuma sake maimaita alƙawarin a doron ƙasa to sai kuma na roƙonsa ya cika mana kuma har zuwa wa fati don yanzu in kaga ka jaddada baka kuma san yadda za a ƙarata sai da za a ƙarata domin duk wanda zai mutu kamar yadda ya zo yake gaya ma wani amir yake gaya ma wani sahabinsa ya ce manya mutu ya rabi wanda duk zai mutu sai ya ga amirul mu'mini don amirul duk lokacin za a ɗauki ran mutum sai manzo Allah ya halarto amirul mu'mini ya halarto sai sai tura amirul mu'mini ya je ya fara duba sai ya ce ya rasulullah wannan namu ne sai sai mala'ika sai abin nan sai manzo Allah ya ce mala'ika mutuwa namu ne ya kai mala'ika mutuwa karɓiransa cikin raushi da taushi da tausayawa sai ce ya rasulallah zan karɓiransa kamar ainihin a mafi sauƙi da jin daɗi na fita rai to sai ya ɗauki ransa yana cikin nishaɗi da jin daɗi to idan amir mai ya gabato ya ganshi ya ce ya rasulallah wannan maƙiyanmu ne to sai ya ce mala'ika manzo Allah ce mala'ika mara to ga kanan gashi sai yadda kai yace ya rasulullah zan fisgiran sa irin fisgan da zai fi kowanne tsanani to muna fata Allah ya tabbatar mana har zuwa wafati mu ga amirul mu'minin kyakkyawan gani don kowa zai ga amirul mu'minin amma wani kyakkyawan gani wani mummuna اللهم سمعنا وأطعنا وأجبنا داعيك بمنك فلك الحمد غفرانك ربنا وإليك المصير آمنا بالله وحده لا شريك له وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وصدقنا وأعجبنا داعي الله واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبد الله وأخي رسوله والصديق الأكبر والحجة على بريته المؤيد به نبيه ودينه الحق المبين علما لدين الله وخازنا لعلمه وعيبة غيب الله وموضع سر الله وعمين الله على خلقه وشاهده في بريته wannan ma akwai kamar da ke cewa ziyarar gadar akwai matsayi matsayin amirin min da daban-daban alaman lidinin la khazinan li ilmi aibata gaibihi mawdi sirrihi amina amina lahi ala khalqi shahidahu fi bariyati اللهم ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فإنا يا ربنا بمنك ورشدك أجبنا داعيك واتبعنا الرسول وصدقنا وصدقنا مولى المؤمنين وكفرنا بالجبت والطاغوت تكون كفا عندما عندما مسألة يكي wani fa zai rike jibta da dagutu ne da ali a lokaci guda ya ce radiyallahu anhu ajma'in nan ne fa mushkilan take da jibta da dagutu da ali ka ce radiyallahu anhu ajma'ina ai ba zai yi ba jibta da dagoto ana tsine musu mun musu bara ali kuma da ausiya din shi mun muka musu wulaya haka abin yake amma ka nika wulayan ka ga jibta da dagoto da ali a lokaci guda kana ƙaryan tsiya ne jibta da dagoto kake Allah tsine mu jibta وكفرنا بالجبت والطاغوت وولنا ما تولينا وحشرنا مع أئمتنا فإنا بهم مؤمنون موقنون ولكم مسلمون آمنا بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم وحيهم وميتهم وردنا بهم أئمة وقادة وصادة وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلقي لا نبتغي بهم بدلا ولا نتخذ من دونهم وليجا وبرئنا إلى الله من كل من نسب لكم حربا من الجن والإنس من الأولين والآخرين وكفرنا بالجبت والطاغوت والأوثان الأربعة وأشياعهم وأتباعهم وكل من والاهم من الجن والإنس من الأولين من من اول الدهر الى اخره وكاجي براءه كنا ما اللهم انا نشهدك اننا ندين بما دان به محمد وال محمد صلى الله عليه وعليهم وقولنا ما قالوا وديننا ما دانوا به ما قالوا به قلنا وما دانوا به ديننا وما انكروا انكرنا وما ومن والوا والينا ومن عادوا عادينا ومن لعنوا لعنا ومن تبرؤوا منه تبرأنا منه ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات الله عليهم اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبناه واجعله مستقرا ثابتا عندك ولا تجعله مستعارا وحين من وحين ما أحيتنا عليه وأمتنا إذا أمتنا عليه آل محمد أئمتنا وبهم وإياهم نوالي wa aduhum aduwullahi nuadi waj'alna ma'ahum fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin fa inna bidzalika raduna ya arhamar rahimin rabbana wa taqabbal du'a wannan addu'a da daɗi yake Allah ya tabbatar ya san a ce wannan ni'ima ainihin an maka shi kuma ya tabbata har zuwa lahazan ƙarshe kuma ka tashi akan shi kai tsaf muna godiya ga Allah da bai samu a cikin mamu- masu musu da wannan al'amari ba ina ga daɗa nanatawa babu walaya sai da bara'a ɓangarori biyu ne na falle ɗaya na takarda ka taɓa ganin takarda mai shafi ɗaya ba ɗaya shafi ko ba rubutu akwai ɗaya shafi ko ka ci a falle takarda ne amma falle- ɓangare ɗaya ke da shi ba ɗaya ɓangaren ya zai yiwu to in nan akwai wilaya ɗaya kuma akwai mene yawwa dole ne dole ne Wala- walaya da bara ana tara su ne wilaya ga wanda ake miƙa ma wilaya bara'a ga wanda ba a miƙa ma wilaya amma ka tara su ka ce duk auliya ɗinka ne ka ce duk kana biyayya da su gare su to fa wannan fa ba fa zai yi ba da shi da mustahili duk ɗaya wanda duk ya gwama wulayansa da adu da, da- ga- ga masoyi da maki a lokaci guda to ƙarya yake masoyin maki ne shi in kana son mutum kana son masoyinsa kana ƙin maƙiyinsa son masoyi so ƙin maƙi so ƙin maƙi menene shi ƙin maƙi so son maƙi fa ƙi to wasu abin da suke kenan suna son ali suna son maƙin ali ha ba kun yi kaɗa wannan ba zai yi ba eh shi ne a ma'anan ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yawa Allah ta'ala bai sa ma wani mutum zuciya biyu a kirjinsa ba yana son annabi da iyalan gidan annabi da ɗaya yana kuma son maƙiyan annabi da ɗaya Allah bai bai sama in dai zuciyanka kwara ɗaya ne in tana son annabi to tana ƙin maƙiyan annabi in tana son ahlul bait tana ƙin maƙiyan ahlul bait bai gwamuwa to shine sai suka juya fassara wai a cikin tafsiri ka duba tafsirin ama wai wani mutum ne ya ce ni zuciya biyu nake da shi ina ina fahimta da wannan kuma in fahimta da wannan wai sai Allah ya saukar da aya ya karyata shi haba jama'a yanzu da Allah in wani ya zo ya ce zuciyar shi biyu ne me za mu ce masa mahaukaci sai Allah ta'ala ya saukar da aya yana yana ma mahaukaci raddi ba ko kan gado magana wato wasu ne sun karaya suna son annabi suna son maƙiya annabi a lokaci guda shi aka ce ba zai yi ba in kana son annabi dole ka ƙi maƙiyan annabi baya da zaka gwama son annabi da ƙin- da- da- da- da son maƙiyan annabi in ka ce kana son maƙiyan annabi to lalle kai maƙiyan annabi sai suka suka ce ahlul bait ba ba da nassin alqurani ba an ce a so su ba la asalukum ajiran illal mawadda ta qura sai suka ce a zuciya kawai ake amma biyayya ai musu ai mamakiyan su biyayya amma wasu ana son su ne a zuciya an ka ce wannan irin so da ban mamaki yanzu ko kai ne kaga yar budurwa kana son zaka aura mu kai saurayi ya ga yar budurwa kawai a ransa yana son ta bai ce kami ba kawai ya shiru kawai sai ya ji ayyurori an kawo mashi kamar a ce to lafiya ce ba a ranka a ranka kana son ta bai dan yi kazar-kazar ba haka ake yi sai iyalan gida annabi ne kawai sai asu wai a zuci kawai so yana nufin biyayya ne ba da rai ne so ba da rai ne Eh, wannan irin son na wulaya miƙa rai ne kuma ab- aku- a- tun da rai shine na f- ya- ya bi- ya fi kuma ba ma sai ka ce da dukiya ba don shi rai din ya fi dukiya koma bayan saboda haka sa- sa- sallama masu ake yi a yi bara'a ga makiyansu to insha Allah addu'o'i da daban-daban kan lokaci na ƙura ana son za mu tashi da haka nan dun ba mu son mu daɗe Ah, insha Allah ranar juma'a banda wannan tas- banda wannan mai zuwa ta sama ɗauki shi wannan na kusa ne. ta sama ban ban da wannan mai zuwa nan da shi kwana nawa kenan sha biyu kenan nan da kwana goma sha biyu za mu haɗu a nan insha Allahu domin a manna tuta tutan da yanzu haka yana nan kan hanya zai zo mana daga haramin imam hussein bakar tuta Wan- wanda aka ciro muharram insha Allah to kuma maganar da na yi jiya na cewa ainihin magidantan ebele sun yi mitin da shi sun kuma zartar da cewa za su sace matan shi'a don kar wani ya ɓoye mashi an ce wanda suka saci 'yan matan chibok naga wani ya rubuta ya ce to ai malam ya ce jonathan ne ya saci 'yan matan chibok din har yanzu jonathan bai ce ba shi bane kaga wa ya saci 'yan matan chibok kenan to, eh, to shine yanzu kuma za su sace ma- matan shayet wai aka ce ai suna da taro a zaria Ah, saboda haka za- za- in- in za su koma gida da yake suna zuwa gungu-gungu akan hanya sai a tsara hanya sai kawai a c- a cafke wasu a tafi da su sai a ce ainihin boko haram mu ko mun san boko haram mun san wannan taron a asarok aka yi da cewa za- za a sace sistoci in za su koma saboda haka akwai bukatan yan uwa banda komawa da daddare a koma da rana kuma ko da mota ɗaya ta lalace to kar a tafi a batta sai dai inda a kwashe duk fasinjojin ne a tafi da su kuma kar wani ya tsaya baya baya ya zama in a tafi a gungu ne da an ga wani abu ya faro duk a diddiro haka nan gungu haka za a tafi gungu ya zama babu chance din wani yan su su tsara hanya su su ce sun sace wata mota da ko da gungun mutane alayi halin mun riga mun san su masu satan da wanda suka kisa da wanda za su yi aikin duk insha Allah amma suka nemi weak point na kaman wajen hanyoyi inda babu sabis sosai su tsantsara wannan to a kiyaye dai har ma hata ma a gari wajen komawa gida a nan da- da- akwai bukatar yan uwa su tafi a gungu kar su kar kar kar kar wasu su tafi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kar su tafi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kuma an ce mana ana a- a- za a zo wannan gadir ɗin akwai wata mota da ta yi haɗari da- a- a- a wajen birnin yaro ne ko wajen birnin yaro a- daga hanyar kaduna wasu sun taso daga kaduna zuwa nan kuma ah, abin ta kai ce ina layi wannan rajin mutum biyu allah ya musu rasuwa mutum biyu ma kuma akwai kamar mutum goma duk sun sami raunuka to kuma sun ce su- suna son a yi jana'izan su wa'annan mutane biyun a nan ne iyalan sun yadda za a yi jana'izan su a nan Ah, ba mu ayyana lokaci ba amma kyan shi ya zamana in mun zo zama nan gobe da kaman ka Hmm? sun za koma su za su koma da su hala su kenan sun wutar da mu to sun ce za su koma da su da sun ce za a yi jana'iza a nan ne to yanzu kuma iyalan na sun ce za su koma da su kaduna in ne shi kenan Allah ya rahamshe su insha Allah za su zo ga- gadir ne kuma sai ya zama an gamu da hadari Allah madaukaki muna muna roƙonka ya rabbi ka ba ka ba da ceton su ya zuwa amirul mu'mini wanda zuwa ranar tunawa da nasabta shi ne yasa suka sami eh, suka gamu da ha- a- abinin ajalin su kuma waɗanda suka sami raunuka Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka muna roƙonka ya rabbi ka ji kanmu ka kyautata ƙarshen mu Allah mu tsiri muna roƙon ka sa wannan taro na mai zama mai albarka watsewa mai zama watsewa mai rahama Allah mu sarki duk mai wata bukata ta alkhairi yadda gare ka Allah ka biya masa Allah kada ka ka bar wani da zunubi a wannan taro face ka yafe masa banda banda yan leƙen asiri su duk duk addu'an alkhairi da muka yi Allah kada ka ba 'yan leƙen asiri duk sharorin da muka nemi tsari Allah ka zuba shi akan 'yan leƙen asiri duk wanda suka shigo cikin mu aka turo su cikin mu suna musu aiki Allah ka tsine musu Allah ka sa su yi mummunan ƙarshe Allah ka sa- ka- gidajen da aka ba su kuɗi suka gina Allah ka balbaro gobara kona duk abin da suka mallaka motocin da ka- aka ba su suka hau da san- sanadiyan taimakawa da suke ana karkashe mu Allah ya sa ya zama akwatin mutuwa in ka tsawaita ran ɗayansu Allah ka doɗe masa ido idanu idanu ka doɗe masa idanu ya zama makaho kuma ka talauta shi ya zama da ƙyar zai sami bashin na garin rogo Allah muna roƙonka ya rabbi ka karɓi shahadan shahidanmu Allah zurfi ka ba su ceton amirul mu'minin ya rabbi ceton manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi. ka tashe su tare da waɗanda suka miƙa wilaya gare su kuma ka ba su wani karra ya rabbal alami tare da ƙayim a yayin dawowansa Allah mu zurfi muna roƙonka ya rabbi ka tausaya mana mu ra- mu raunana ne ya rabbi kar ka dora makiyan mu birbishin mu Allah mu zo muna roƙonka ya rabbi ka dora mu birbishin makiya Allah ka tarwatsa sha'anin su Allah madaukakin sarki ka ruk- su kurkuta al'amarin su Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa farriq jam'ahum wa ikhtalif kalimatahum wa alqir ru'ba fi qulubihim wa dirb bain qulubihim wa tam ba'dahum bi ba'd اللهم سلبهم الطمانينة والسكينة اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم اللهم لا تدعهم يثقوا بأنفسهم اللهم اللهم ضرب بين قلوبهم واقتم بعضهم ببعض اللهم اجعلهم شغلا شاغلا يشغلهم عنا يا رب اللهم إنا عليهم ولا تعينهم علينا اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم سلطنا عليهم ولا تسلطهم علينا اللهم اكنا شرورهم واردد كيدهم في نحورهم وقل بيننا وبينهم واكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت وأنا شئت بحولك وقوتك وقدرتك وسلطنتك وجبروتك وقهرك وعظمتك وانتقامك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا ذا الجبروت يا منتقم يا منتقم يا منتقم اللهم انتقم لنا من قتلة أعد- أبنائنا يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء فلا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين ولا تمكنه رقابنا يا رب العالمين اللهم اطبنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت أبدتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
mutane na da target a kan tutan malam gani Oh, I hope everything is clear. Thank you very much.
Okay, so let me give you the battery.
A'a,
A'a